fatiha da salatul fati من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهتني لنا بهذا المهدر والتاتي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله تبوك
Gazwata Tabuka.
Wannan shi ne labarin yakin Tabuka da aka yi.
Makanin ma'arufin.
Shi Tabuka ɗin nan wuri ne sananne.
Wani su ɗari madinati.
Shi ne rabin hanya daga Madina ila Dimishka zuwa Siriya, zuwa kafitar ɗin Siriya. Yanzu kuma fitar ne a cikin Saudiya.
وهي غزوة الأسرة Ita ce yakin nan da aka yi lokacin tsanani.
وكانت يوم الخميس An fita ranar Alhamis ne في a رجب cikin watan Rajab.
سنة تسع Min من الهجرة alhijirati shekara ta tara daga hijira وكان حرا شديدا zamanin zafi ne mai tsanani وجدبا كثيرا wato an yi kuma fari a wannan lokaci فلذلك saboda haka ne لم يور عنها mazallar sallallahu alaihi wasallama da yi tauriya kamar yadda ya saba ba saboda akwai munafukai a ciki duk garin da za a je in mazallar sallallahu alaihi wasallama ya fito karara ya faɗi wannan gari to za su tauri su je su gaya a wannan gari to da haka mazallar sallallahu alaihi wasallama in za a yi wani gari sai ya ce wani gari za a je sai an yi tafiya an yi tafiya wancan garin an je an gaya musu ai gashi na duk sun yi shiri sai- sai an yi tafiya karan ce san za a je sallama da Allah ya kai wata hanya sallallahu alaihi wa sallama to amma wannan saboda nisanta kafin wanda zai je ya faɗa din ma eh, lokaci ya kure saboda nisanta kuma saboda kowa ya yi tattali saboda wuyar wannan to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lan yi wardi bai yi tauriya ba ai bai koye inda zai je ba alhagare ta كعادته صلى الله kamar عليه yadda ya zama shine وسلم al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama في سائر الغزوات a cikin shauran yaƙuƙuwansa خرجوا في قلة من الزهر kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun fita yakin tabuka a cikin karancin abun hawa وفي حر شديد a cikin zafin rana mai tsanani lokacin garjin rana ne حتى كانوا ينهرون har البحيرة sai wato suka kasance ana soke raƙumi فيشربون ma fi kirshihi a sha abin da yake cikin tumbinsa من الماء na daga ruwa كان ذلك أسرة في الماء wannan ya zamanto wato wuya ne a cikin karancin ruwa وفي da الزهر kuma abun hawa وفي النفقة da kuma ma abin da za a tattali rinduna da shi وسميت غزوة sai الأسرة aka ambaci ma yakin da baki ɗaya da sunan yakin lokacin tsanani shi وسببها sababin abin da ya sa aka yi tabuka أنه بلغه sallallahu alaihi wa sallama labari ya ishe wa annabi sallallahu alaihi wa sallama من الأنباء daga wato kabilar ambatu mutane ne da suke fitowa daga sham suna kawo kayan siyarwa madina su ake cewa ambatu الذين يقدمون bizaiti su suke kawo man- mai ake siya من الشام daga ƙasar sham suke kawo mai madina ana siya إلى da المدينة zuwa madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أن الروم to su suka zo da labari suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa rumawa تجمعت بالشام tana nan fa tana taruwa a sham مع هرقل tare da babban sarkin su shine Hirakalu فندب صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam الناس kullum a cikin rahoto ake dole manzo Allah sallallahu kullum a cikin rahoto ake ina ake me ake faruwa mai yake faruwa kaza kaza to su an bado da suke zuwa da shan ya tambaye to yaya labarin san suka ce ai hirakalu yana nan sojoji suna nan suna taruwa a shan za su kawo hari madina to shikenan kana jaba sallallahu alaihi wasallama annasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da mutane إلى الخروج da cewa fa a shirya a fita وعلمهم بالمكان wa yanzu kuma manzo Allah ya gaya musu cewa ni tabu kaza ni ليتأهبوا لذلك don don su shirya don wannan su yi tattali وقال عثمان kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ga kuma kofar taimako an bude kowa ya zo min da taimako saboda rindina ce za a tafi da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowa ya zo min da taimako wanda ya iya shirya min yakin nan kuma na tafi aljanna ta tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman sai yace يا رسول ya الله ma'aikin Allah هذه مئة بهير da raƙumi ɗari biyu a fara da su kafin kuma ɗari takwas su zo don mun karanta raƙumi dubu ya bayan rannan بأقتارها tare da suladanta da وأهلاتها shimfiɗinta ولأتى da أوتيته kuma awo na ƙugiya na zinare ɗari biyu.
وقال صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce لا يضر ba zai عثمان cu- ba zai cuci Usman ba ما عمل duk بعدها abin da ya aikata bayan nan ya gama yau ya gama yau duk da lo- duk wani abu da kuma wani zai zo ya yi bayan an wadata ne ka yi abu lokacin da ana bukata lokacin babu abun to ka yi wannan abun a wannan lokacin ya fi amfani ladan ka ya fi wajen Allah da haka yanzu mazalla sallallahu alaihi wasallam yake sa da za mu ciyar da dutsen uhudu na zinare ba za mu kai mu da nabin sahabi guda ɗaya ba saboda babu abun wannan lokacin dan mu da nabin sa guda ɗaya din nan ba za mu kai ba to kuma yanzu abubuwa sai gashi nan Allah ya- ya kawo su to yi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai cuce shi ba duk abin da ya aikata yau ya biya duk abin da yake kansa وروي an rawaito عن daga قتادة katadatu أنه cewa katadatu ya ce قال حمل عثمان في جيش الأسرة Usmani ya ɗauka a ji abin a wato rundunar nan ta wahala على ألف بعير ya ɗauki soja akan raƙumi dubu kuma kowane raƙumin ma akwai alkama a kansa ai da aka buhunan alkama wanda za a yi ta yin gurasa dole sojoji sai an ciyar da abinci da kaza kaza sai don an yi bajet in dai kasa suna so ta zauna lafiya kuɗin tsaro da kuɗin sojoji da kuɗin abu ya fi na kowa yawa ya fi na abu yawa saboda ƙarfin soja ƙarfin tsaro ƙarfin waye shine ƙasa duk ga baki ɗaya Tolan sai da ya ɗauki wato soja dubu a kan raƙumi dubu وسبعين فرسا wato da kuma doki saba'in وعن عبد الرحمن بن سمرة an karɓo daga Abdulrahman ɗan Samarata.
قال Abdulrahman ɗan Samarata ya ce, جاء عثمان بن عفان Usman ɗan Affan Allah ya ƙare da gare shi ya zo بألف da دينار zinare dubu لأمه a cikin wato babba- a- a- hannun riga babban rigarsa.
حين جهز جيش الأسرة yayin da aka tattali wato rundunar nan ta zamanin wahala ونصر هذه sai ya zuba su جره a cinyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama فرأيت رسول الله صلى الله عليه Abdurrahman وسلم dan Samurata yace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama يقلب هذه جره yana jujjuya wannan kuɗi a cinyarsa ويقول yana cewa ما در عثمان bai ما cuci عمل Usman ba بعد duk abin da ya aikata bayan wannan kuma Allah ya kiyaye shi bai aikata komai ba imana bai cuce shi ba duk abin da ya aikata bayan wannan rawahu tirmidhi yu tirmidhi ne ya rawaito وروى الطبراني tabarani ya rawaito عن daga حذيفة huzaifa bin al-yamani أن عثمان cewa Usmanu بعث في جيش الأسرة ya aika a cikin yakin nan na lokacin tsanani بعشرة آلاف zinarin da zinare dubu goma ya aiko da shi إلى رسول الله zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فصفت بين يديه sai aka zo aka jirge wannan kuɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama وجعل صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamo yana cewa da بيده hannunsa ويقلب هذا على الجبل yana juya hannun nasa wato cikinta da waje ويقول manzon Allah yana cewa غفر الله laka ya Usman Allah ya gafarta ma ya Usman to kuma wannan yana daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya gafarta wa mutum ka habai sun sun gwada sun gani harshe shahada yake kashe shi aka wannan ma yana daga cikin sababin kashe shi manzo Allah yana ce Allah ya gafarta wa mutum zaka ji sahabbai ne ya Rasulullahi jadda mu dadi yadda mu daɗi da shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya gafarta maka ya Usmanu ma duk asararta abin da ka boye Allah ya gafarta ma wannan wa ma duk a'lanta abin ma da ka bayyana Allah ya gafarta ma wa ma huwa ka'in kai duk abin da za ka yi ma zuwa ran tashi da ranka ma zai kai har ranar tashi kiyama duk abin da kai ma Allah ya gafarta ma mu nemi kuɗi da mu Yau, kowa ya tafi da sana'a ya nemi kuɗi yanzu yanzu sai ka samu aljanna daga mala har yanzu dai sai na Usman ki ba ba wanda kuma bai rawaito wannan ba wayannan manya manyan sahabbai da suke ta rawaito wayannan abubuwa a nemi kuɗi maza maza kowa ya je ya sana'a shehi yana nema zai abu yanzu yanzu ka kawo miliyoyi zai ga ana cewa Allah ya gafa ai ya gama ya gama mana yanzu a ce shine khalifa amma duk da ba shi da sai ga kuma mutane kowa yana nan farfashi ya za a yi haka alhaji ah kuka ba da sai na Usman ai, kuka ki yin abu sai kuka bar alhaji yana ta yi shine ba za a manista kaddamnahu kaddamnahu sai mu gabatar da shi diyan ko da ji abin da manzo Allah ya ga abu sai na Usman duk in zaran ka ma zai kai ranar tashin kyama duk abin da kai ma Allah ya gafarta maka ma yubali ma alila kai ba'daha Allah bai damu da duk abin da Usman zai ba daga yau kuma har ranar tashin kyama imana
ولما تأهب صلى الله عليه وسلم أي- للخروج ruwaya mutum dubu talatin ne shi ya shirya mutum dubu goma duk gaba ɗaya radiyallahu ta'ala anhu. shi ya shirya mutum dubu goma duk shi ya ɗauke su akan dabbobi yanzu ka kawo motoci dubu goma ka ɗau mutane kuma shi ya kawo zinare dubu goma to wannan kuɗi ne mai yawa duk gaba gida da kuma raƙuman nan dubu da aka kawo dukkan su kowanne yana ɗauke da buhunan alkama abinda sojoji za su cin abinci har a je a dawo da kuma dawakai ɗari biyu da kuma dawakai ɗari biyu to yayin da manzo Allah ya shirya zai fita قال قوم من sai المنافقين mutane daga munafukai suka faɗa لا تنفروا في الحر kafa ku fita a cikin suka gaya abokan su kun kun kafa ku fita cikin zafi yanzu cikin wannan zafi cikin wannan zafi manzo Allah zai ce a fita sai na Ali ya ce da mutane a fita yaki suka ce lokacin zafi ce to shi kenan lokacin wata rana kuma yace a fita suka ce lokacin sanyi ce to ko shi kuke da lokaci dazu na faɗa an ce zafi yanzu na faɗa an ce sanyi to kuma wanda- an jima kuma za a ce damuna an jima kuma ka ce abu kaza zai hana aiki in ka ce zafi to sanyi kuma zai zo aka ce kuma ai yanzu sanyi ko baka ce yanzu damuna yanzu kaza abu ta kawai Eh, to sai suka ce da abokanan su la tanfiru fil harri kan ku fita cikin zafi ونزل قوله sai تعالى fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka وقالوا لا تنفروا في الحر sun ce da abokanan su kan ku fita cikin zafi قل نار جهنم ashaddu harra to shikenan su zauna a gaya musu da zafin rana da na jahannama wanne ya fi zafi duk wanda ya zauna ya fita wutar jahannama ce wanda ya fita cikin zafi kuma akwai zafin to da zahan to gaya musu wutar jahannama ta fi zafi لو كانوا يفقهون da dai suna da ilimi da suna da fikihu a wajen Allah to da sun san jahannama ta fi zafi imana yaro ba shi da fikihu bai san wuta tana da zafi ba amma ran da ya taba ta ya ka garan nan to dukkan ba wanda ya ga jahannama labarin ta ake ji amma dai mutum ya ga gobara a uzu billahi in yana so ya ga jahannama ya je gidan rodi ko ya je rufa'inar da gasa nan ko ko ya je gidan burodi to zai dan ga wannan wai dan abu kaɗan ne ko ai zai ga jahannama ko bare dai ya je gidan rodi to zai ga jahannama to duka ma buganta ba ta haka ba mu da fikihunta Allah yake da dai sun santa dai da sun san jahannama ta huwa rana zafi Hmm.
وأرسل عليه الصلاة والسلام manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika إلى مكة zuwa maka وقبائل da العرب dukkan kabilolin larabawa da suka musulunta suka ji shi يستنفره wato yana neman taimakon su duk a fito dan yanzu yakin na musulunci ne kuma na duk larabawa ne ruma ma za a tara yanzu وجاء kowa ya fito الفقهاؤون baka'una ma kuma wanzu Allah ya ce kuma duk a fito makka da dukkanin larabawan da suka yi imani da shi na kabilu duk su fito kuma yanzu kowa ya kawo taimako kaga je dai na sayyidina Usman to kuma kowa akwai sayyidina Abubakar ya kawo nasa Umar ma sannan sayyidina Umar yake cewa yau dai in zan fi Allah ya san ina da kuɗi yau yau in zan fi sayyidina Abubakar zan fi shi ya kawo dinare dubu hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me kabari yace na ba irin sa a gida abu sai na gogar ku shi ma dubu hudu ne amma su ke ne yake da su ya dauko me kabari yace na ba Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace Umar da kai da Abubakar matsayin ku matsayin magana ku matsayin matsayin ku matsayin magana ku manzo Allah yake amma Allah ya ma albarka a ciki wani sai ya ebo dukiyarsa gaba ɗaya ka manzo Allah ya kaba wani ko in ya kama manzo Allah ya ce a gaba biyu ka koma ga wata to wani ba abin da ya kawo dabino ma ya samu kwano ɗaya ya kawo to kuma munafukai aka sa in mutum mai kuɗi ya kaje ya ce kaga ɗan riya ranar dan a ce yana da shi da yawa kaga ɗan riya ko ta ji wai zinare kaza kaza ya kawo dan a ce in kuma talaka ya kawo ɗan kwanan sa guda ta ce ake shi ba mutumin banza ba abin da ya iya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai kwano ɗaya kawai akwai wanda ya kawo kwano ɗaya ce kwano ɗayan nan sai da muka kwanna faɗa da matata akan fito da shi dan ba su da abu ya rasulullahi to haka ake sai dai aka hada aka tafi aikin alheri kan mutum ya ce ba zai yi aikin alheri ba sai ya samu kuɗi ba zai yi ba kenan a cikin talaucin haka dai za a yi ta gangantsawa a yi ta gangantsawa a yi ta gangantsawa har ku yi ku tafi wajen Allah wani ma ya mutu ma bai samu komai ba amma yana san ya samu wajen Allah tabaraka wa ta'ala wani kuma har abin ya kafu ya ce amma an gace ni ba zan yi kaza ba sai na samu kuɗi ai ai mana addu'a in mun samu kuɗi ne ba za ka yi ba har abada yanzu nan dai a gangan taro da kwabo da waye da kaza kaza haka za a taimaki addini ba da kuɗi ake taimakon duk wani lamari ba ba da kuɗi ba in Allah ya kawo shi to inda masu kuɗin su amma duka ce ai ba zan yi yanzu ba ai ni sai na samu kuɗi to har abada ma mutum ba zai rage ba to kaga dai haka dai ake ta gangata komai a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da haka kan mai hali ya kawo mara hali ma ya yi iya kokarin sai ta kawo haka shi kenan kuma har a je a tafi dai a je a yi kuma sai ga abin yayi to
وجاء البكاؤون masu kuka kuma suka zo يستعملونه wato suna neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke su idan yana da abin hawa فقال عليه الصلاة sai mai kura da والسلام aminci Allah tabbata a gare shi yace لا أجد ما أهلكم wallahi عليه ban samu abin da zan dauke ku a kai ba ba ni da dabbobi duk sun kare وهم الذين قال الله subhanahu wa ta'ala fihim فيهم sune wanda Allah tsarki- girm- mai girma da daukaka ya faɗa a cikin su تولوا أعينهم تفيد من الدم shi حسنا kenan sai suka juya idan su tana zubar da hawaye dan bakin cikin ba samu abin da za su ciyar ba su ba su da hali ba su da abin hawa ba su da abinci da za su tafi wajen yakin da shi to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya abun da yake hannunsa ya kare to ألا يجدوا ما ينفقون ba su samu abin da za su ciyar ba وجاء المؤذرون masu uzuri kuma suka zo to fa muna da uzuri من الأعراب na daga wato larabawan ƙauye wanda ba sa cikin madina ليؤذن لهم da yi في uzana lahun fitakar kuma Allah wai ya musu izini su zauna ba za su samu damar fita ba فأذن لهم sai annabi ya izini gare su ce shi kenan ku je ka ku fita وهم إثنان wa samanu na rajulan su mutum tamanin da biyu ne وقعد آخرون من wa'yan kuma suka zauna المنافقين na daga munafukai بغير ba أذر su je sun ce ma ga wani dalili ba illa ba za a je ba وإظهار إلة wato kuma suka nuna ma akwai wani dan rashin lafiya ko dan wani abu da ba za su iya zuwa ba جراءة على الله ƙarfin zuciya a bisa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وهو قوله تعالى shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala وقعد الذين كذبوا الله ورسوله waɗanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzon Allah su ko suka zauna ma ba su zo sun nemi uzurin ba ba za a je ba واستخلف على المدينة shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita sai ya sarauta a Madina وعلى ya إياله sarauta a bisa iyalansa kuma علي بن أبي Aliyu طالب dan Abi Dalibin yace Allah ya ƙara yadda a gare shi وقال له to yi kenan ya sarauta ta yadda ali kuma yanzu duk manzo Allah zai fita ta ya sarauta wani ya zamanto shi zai dinga sallah kuma shi zai tsare gari yanzu wannan an kwashe gari gabaki daya an fita da shi dole abin kuma wani kakarfa amini amintacce kuma kakarfa wanda zai iya karfa manzo Allah yake da sayyidina ali zauna kai sai za ka yi abu sai da manzo Allah ya kama hanya sai na ali ya fito kuma sai ya ga sai guragu sai makafi kuma sai cikin wayannan mazalla zai bari sai ya kwashi makamin sa ya gaba mazalla ya gance kai ya ya rasulullahi wallahi ina fito banda makafi da guragu da waya bana mazalla yake koma ba ka yadda ka zama haruna da ninye musa sai dai ba annabi bayana aka burge shi kuma aka yabe shi kuma aka ce koma ba zai cuce ka da komai ba wannan to وقال له يومئذ Mazalla ya gaya masa rannan أنت مني بمنزلة هارون kai a wajena matsayin haruna ne ni kwa ni ne musa إلا أنه la nabiya ba abi sai dai ba annabi bayana da da annabi bayana to kai ne wannan sai dai ba annabi bayana wannan ya jawo shi a suka ce to tunda ba annabi bayansa kuma komai a bayansa shi ne shi ne wa'inda kuma ba su suka ce wannan daraja ce mazalla ya gaya mutane da yawa irin wannan ya gaya umar ma ya ce umar daga annabi bayana kai ne to shi kuma a ce masa ne to wannan dai duk darajawa ce amma ba ne shi mutum ya dan kawo ɗan hujjojinsa amma kai ya zagi wani ko kuma shi ma wani wanda ya kawo nasa kuma ya ce ba abu ba shi ne nan ne rikicin yadda kawai to وتكلف نفر من المسلمين to wa'yansu kuma 'yan jama'a 'yan kaɗan su uku ne daga musulmi suka zauna su ma ba su tafi ba من غير شك amma ba wai sun yi kokwanton addinin su ba ne ولا ارتياب ba wai sun yi kokwanto ba munafunci ne ba sakaci ne dai منهم كعب بن مالك akwai ka abu dan malikun bai taɓa ba duk inda manzo Allah ya tafi da shi ake tafiya daukayi dai wannan yaki ba a tafi da shi ba akwai ka abu dan malikun ومرارة بن الربيع da mararatu dan rabi'in وهلال بن da أمية hilalatu dan umayyata وفيهم نزل a cikin su ne aya ta farko da za mu karanta ta nan gaba وعلى الثلاثة salatul الذين ladina kullifu da mutum guda uku da aka jinkirta tuban musu وأبو ذر abu zambi ma bai fita ba وأبو da خيثمة abu kai ta mata amma daga baya sun bi manzo Allah sallallahu alaihi da abu zar da abu kai ta mata su sun bi manzo Allah daga baya yawa sun malan qahu sannan daga baya bayan manzo Allah ya tafi suka bi shi وأمر صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya horo لكل بدن من الأنصار daga dukkanin wato jama'a ta daga mutanen Madina kowane gida ko kowace kabila والقبائل da من kowace العرب kabila daga Larabawa أن يتخذوا لواء وراء- ورايتهم su riki tuta babba da tuta karama liwa a tuta babba warayatan tuta karama ne mutu ai tutocin za su yi yawa ko kaga zai ga ba da tsoro su riki tuta babba da tuta karama وكان معه عليه الصلاة والسلام sojojin da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fita wannan yaki ثلاثون mutum ألفا dubu talatin ne وكانت الخيل dawakai kuwa عشرة آلاف doki dubu goma ranar badar fa doki biyu aka zo da shi amma yau ga shi kuma doki dubu goma manzo Allah ya fita da shi sallallahu alaihi wasallam doki dubu goma manzo Allah ya fita da shi فلما قدموا تبوك yayin da suka zo ta buka قال رسول الله صلى الله sai عليه manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallama ya ce da rundunarsa فتهب عليكم الليلة to أيهم daren yau wata guguwa za ta taso iska za ta taso شديدة mai tsanani kaji wanda ya san waiza sallallahu alaihi wasallam ba haka yan ilimin waiza suke cewa ba za a yi ruwa ko za manzon Allah yake to daren yau iska mai tsanani za ta taso فلا يقوم أحد منكم idan ta taso kan wani ya tashi tsaye kowa ya zauna kan wanda ya tashi tsaye فمن كان له بعير duk wanda yake da raƙumi فليشد إقاله to ya daure ya da baibayi sosai ya daure shi da kyau ya daure da raƙuminsa ya mai da baibayi sosai فقام رجل Ah, ba sai iska ta taso wani ce bari mu tashi tsayar mu ga yadda za a yi.
فحملته الريح Sai shi kenan fa kama rasulun sai wani mutum ya tashi sai iska ta ɗauke shi حتى ألقته في في جبل.
جبل طيب ɗayin har ta jefa shi a wani dutse na- na bani ɗayin wata ƙabila ce ta kai shi wani gari can sai ta jefar da shi. Wa gobe ma ya ƙara tashi.
رواه مسلم Musulmi ya rawaito ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan hanyarsa ya shige da بالهجر garin Samudawa shine Hijiru سجى ثوبه على sai وجهه manzo Allah ya rufe fuskansa da tufafinsa manzo Allah ya rufe fuskansa da rigansa واستعد رايلته yadda kira kumunsa dan ce gudu ta shige dan garin wanda aka azabtar da su ne kan ma a je azaban ma ta shafi wanda zai shige sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya fi kira kumunsa ثم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا kar أنفسهم ku shiga gidan waɗanda suka zalunci kansu إلا وأنتم sai باقون kuna kuka kar ku yi dariya dan ba ku san ko akwai ragowar bala'in yana nan bai same ku ku sauri ku sauri ku shige to har ma an yusiba wannan rijiya wannan rijiyar samudu din har sahabbai sun ebi ruwanta an kwaba kulli za a za a yi gurasa za a ba da mazalla yake duk azbar sallah rijiyar da mutanen da aka azabtar da su suka za za ku zo duk ku zubar to gaggama kula masu makiyin Allah wanda ya abu da zauna lafiya da in dole ta kawo amma ai abokina ne ka ci tare ka kwana tare da yanzu zaka zama shi yanzu zaka zama shi to kar ku shiga wato illa wa antum bakuna sai kuna kuka kaufan dan tsoro an yusiba kuma asabahu kan abin da ya same su ya same ku rawahu shaytan Bukhari da Muslim suka rawaito wal hijru hijiru kuwa diyar samud alladina qadiba Allah shi ne gidajen samudawa wanda Allah ya fi shi a gare su ya halakar da su ولما كان عليه الصلاة والسلام yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance لبعد الطريق a ba'arin hanya زلتنا shi قسمه kenan sai kuma an zauna za a kwana sai raƙuman annabi ta ɓata sai raƙumi kanka raƙumi yawo ne da shi shi kenan sai raƙuman annabi ta ɓata ta kama hanyar ta فقال زيد بن السيف yau gari ya waye ina raƙumi ina raƙumi ba ai babu inna lillahi a jiya dai mu raƙuma annabi kuma wa'annan shi na ana ta nema sai munafiki zai zubinin da saiti ya ce وكان ya منافقا kasance munafiki ne أليس محمد يزعم أنه نبي ba shi ne annabin nan ba da yake cewa yana baku labarin zai zo bai san inda raƙumin zai ga bayan bokan shi ya ci boka a ne mutum imana
ويخبركم بأخبار ba السماء shi ne wannan da yake baku labarin sama ba وهو لا يدري أين ناقته ba ku da hankali ga shi bai san ina raƙumin sa sai gaba shi ga nan boka ne yau ba ku da hankali ga shi bai san ma inda raƙumin sa yake ba ai kuma kun san dai abin da cuku cuku ne Allah wajen muna kuma kun san abin da cuku cuku ne to فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم to bari a nuna ma annabta a koya ya je faɗi wannan zance kawai manzo Allah ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace إن رجلا wani mutum ga na ji shi abin da yake faɗa يقول كذا ya ce kaza wa kaza ya faɗi kaza wa kaza وذكر manzo Allah مقالته ya faɗi abin da zai bi tsallu sai ya faɗa وإني والله na rantse muku da Allah ni din nan لا أعلم إلا ما علمني ban san الله komai ba sai abin da Allah ya sanar da ni waye ce muku ni nake kagowa amma Allah ya sanar da ni kuma na sani ai shi ne shi wannan magana duk taro ne ko wani matsala ai wa- waye ce manzo Allah ya fi karfin Allah ya kwato wata ma- wani sani daga wajen Allah amma kuma Allah ya sanar da shi ba ne rikici a ciki to da zai dumin da sai da bai san manzo Allah bai san kai ba duk ɗaya suke duk hukuncin su ɗaya wajen Allah muna fa kai ne duk da baki da waye ce ya fi ƙarfin amma Allah ya sanar da shi ba zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik zalika min Allah biya wannan labaran gaibi ne duk muke ma wahayi muke ga to yanzu da Allah ya ga mana yanzu ya zama gaibi wajen manzo Allah Huh? to sallallahu alaihi wa sallama wallahi ni ban san ko ba sai abin da Allah ya sanar da ni سبحانه wa وتعالى ta'ala mhm.
وقد دلني الله تعالى to a على gaya wannan munafikin Allah ya sanar da ni inda take a je waje kaza tana nan akalarta ce bishiya ta rike ma tana nan ta dan fita kiwo akalarta yanzu mishi har ma abin da ya rike ta ma an faɗa sai kaka kuma yanzu manzo ya sai shikenan idan ya ga yake wa qad dallani Allahu alaiha yanzu Allah ya shiryar da ni abu sa'in da take وهي في الوادي في شئر كذا tana وكذا tana kwari kaza kwarin dutse kaza a waje kaza وقد هبستها شجرة wato wata bishiya ce ta tsare ta ta ɗan rike akalin ta rakun shirye ne in ɗan ko ɗera zai kama wannan zaren nasa sai ya bi shi girman nan nasa da yaro ƙarami za ka ga ya kama akalan rakun yana ja to yanzu bishiya ce ta ɗan rike akalan nan ta saboda tana jan zaren yanzu bishiya kuma shikenan ta rike shikenan ta tsaya a nan shikenan ta tsaya a nan to ku je ga inda take بزمانها bishiya ce ta rike akalanta فانطلقوا sai sahabbai suka tafi حتى to ba- ku tafi تأتي ku je ku zo min da ita sai فانطلقوا suka tafi فجاءوا suka بها zo da ita رواه bai البيهقي haƙi da abu nu'aymin su suka rawaito وفي a مسلم cikin sahihin muslimu kuwa عن معاذ بن an جبل karɓa daga mu'azu ɗan jabalin أنهم cewa su ورجوا أين shi تبوك nan da aka je tabuka sai suka samu ruwan nan na tabuka وهي تبد بشيء من ماء tana dan bulbulo da ruwa dan kadan suka samu akwai dan gidan ruwa a tabuka dan waje ne da yake dan bulbulo da ruwa dan kadan to manzo Allah yake a je a gomar da ruwan to وأنهم ذرفوا منها قليلا قليلا sai suka dinga dan kamfato kadan kadan kadan حتى اجتمع في har شن ruwan ya taru a cikin salka ثم غسل صلى الله aka zo عليه manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wasallama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a kawo a akushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala da sallallahu manzo Allah ya wanke fuskarsa kuma da sallallahu alaihi wasallama bihi wajahu manzo Allah ya wanke fuskarsa da wannan ruwan ويديه da hannayensa ثم أعاده فيها sannan yace a je a zuba a wajen dan gidan ruwan nan فجرت بماء كثير sai ga ruwa yana bulbulowa yana ƙara kamar mita ta fashe to ina mai cewa ba annabi ba da shi ma ya irin wannan ina isa shi ma sai ga ruwa yana bulbulowa kamar mita ta fashe manzo Allah yake in Allah ya ja da ranku za ku ga wajen nan ya zama teku Eh, tekun ta buka yana na hagobe yana daga cikin abin da Saudiya take samun arziki da shi take noman rani da shi dan ruwa ne dan kaɗan manzo Allah ya wanke fuskansa da hannunsa yace aje a zuba sallallahu alaihi wasallam ya lufaitu ya dan lufaitu to فاستدعى الناس mutane suka sha ولم ولما أن ولما انتهى صلى الله عليه وسلم wannan manta hasan la hal ya sallawa ila tabuka inda manzo Allah ya je tabuka أتاه صاحب عيلته sai mutu sai wato shugaban ailata Yohanna na ailata ba faroma na ailata ya zo masa فصالحه ya yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallama وأعطاه الجزية ya ya ba shi haraji ya ba shi hijiziya ji shekara za mu dinga ba ta kaza kaka yaƙe mu ka ban mu akan addinin ku manzo Allah ya rubuta musu takarda ku yi zaman ku kan addinin ku amma ji shekara ku ba da kaza saboda nasara ne ahlul kitabu ne da ma guza ne dole sai dai su musulunta to وأتاه آل الجرباء mutanen darba'a ma suka zo وأزرها mutanen azruha ma suka zo وهما بلدان garuruwa ne guda biyu a sham وأعطوه duk الجزية suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jizya وكتب لهم صلى الله عليه وسلم كتابا manzalla ya rubuta musu littafi ma'ana yasa aka rubuta musu littafi ووجد هرقل to manzalla ya je tabuka aka samu hirakalu baya tabuka ko ma ya ji tsoron ya ji labarin manzalla ya fito ya ji tsoro yanzu ya gudu ya koma himsu yanzu yana himsu
فارسل خالد بن الوليد sai manzalla ya rarraba kuma sariya ya kukuwa manzalla ya aika kalibu dan walidu إلى أخيبر بن عبد الملك zuwa sarki ukai zuru dan abdulmalikin nasarani ba nasaran nan بجومة a الجندل dumatul jandali yanzu dumatul jandali tana cikin iraki ya ya tura shi dumatul jandali في أربعمائة وعشرين فارسا cikin wato soja ɗari hudu da ishirin في رجب a rajab ne سرية wannan aika ne manzalla ya aika wannan yaki وقال له عليه الصلاة manzalla sallallahu والسلام alaihi wasallama ya ce da khalidu إنك ستجده ليلا ka tafi za ka same shi da daddare يسيد البقرة yana yin farautar ɓauna وانتهى إليه خالد رضي ba ai الله ta عنه kalama mujiza ba wannan ka tafi in ma kana son sauki za ka samu sarkin da daddare ya fito yana farauta kauna shi kenan ka kama shi a nan wajen to ina dan sai ki je yana ganin wannan ko wannan daga cikin abin mamaki ko to za ka same shi yana farauta kauna وانتهى إليه خالد shi رضي kenan الله Khalid عنه.
ya Khalid Allah ya kare da a gare shi ya isi zuwa gare shi وقد كرد من مثله shi kuwa sarkin nan ya fito daga garinsa katangarsa a cikin wani dare مقمرة mai hasken wata إلى بقر yana yin بحيثها farauta yana yin farauta fauna yana binta هو وأخوه shi da dan uwansa Hassanu sunan dan uwan nasa kenan ba Hassanu bin Sabit ba فشدت عليهم kai كيد Khalid خالد sai- sai wato dawakan Khalid sai dauki a zuwa gare su فاستأثرا كيد fasta asara ukaidiru sai suka wato ribato ukaidiru وقتل أخوه aka kashe dan uwansa kuma Hassanu وهرب من كان معهما yan masu gadin su kuma duk suka gudu masu gadin su kuma duk suka gudu to ودخل الحسنى shikenan ukaidiru ya shiga cikin birnin sa ثم ثم أزار خالد sannan ya nemi wato Khalid ya tsare shi har a kai shi wajen manzo Allah ya hukunci Khalid ya ce ya tsare shi من القتل wato ba za a kashe shi ba حتى يأتي الجيش har sai ya zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama على أن يفتح له amma سورة sharadi shi ya buɗe garin a shiga ya buɗe dumatul jandal yanzu dumatul jandal ta zama ta musulmi
ففعل shi nan sai ya aikata wannan وصالحه على على ألفي da بعير aka kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sulhu manzo Allah ya sulhu da shi duk shekara zai dinga bayar da raƙumi dubu biyu وثمانمائة فرس da doki ɗari takwas وأربعمائة درع da rigar yaƙi ɗari hudu وأربعمائة رمح da mashi ɗari hudu duk shekara zai dinga ba da wannan to ya yi yadda a bashi akan addininsa amma duk shekara zai dinga ba manzo Allah ra- raƙumi dubu biyu da doki ɗari takwas da da rigar yaƙi shi ne sulke ɗari hudu da kuma mashi ɗari da ɗari hudu kamar yanzu a ce za a baka bindiga da da abu to وفي هذه a الغزوة cikin wannan yaƙi ne كتب صلى الله عليه وسلم manzo كتابا Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa في تبوك a yana tabuka إلى هرقل zuwa babban sarkin rumawa mahira kalu يدعوه إلى yana الإسلام kiransa zuwa musulunci فقارب الإجابة sai ya kaman ya amsa ولم يجبها amma dai bai amsa a zuci ba رواه ابن dan هبان yusana ne ya rawaito wannan وفي مسند أحمد ya zo a cikin musnadin ahmadu أن هرقل cewa hirakala sarkin كتب من rum تبوك ya rubuta daga tabuka إلى رسول الله ya صلى الله rubuta عليه wasiƙa zuwa وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama إني مسلم ainihi musulmi ne ma قال النبي صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah قربا.
sallallahu alaihi wasallama yace yayi ƙarya wa huwa nasraniyun yana nan akan kristantin sa ƙarya yake bai musulunta ba ثم انصرف صلى wato الله amma dai wannan ya عليه isa mu'jizar وسلم manzo Allah a ce tufafawa na duniya irin wannan yana tsoron ka sallallahu alaihi wasallama a ce hirakal yana tsoron manzo Allah har ya aiko man nima akan addinin ka nake to wannan ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wata ruwaya ce manzo Allah ya ce ƙarya yake yi kaga wannan ruwaya kenan manzo Allah ya ce ƙarya yake yana nan akan nasaranancin sa wata ruwaya kuma manzo Allah ya ce Allah Allah ya san Allah ne ya san halin da yake ciki to in tsoron mulkinsa da ka- ka- irin karatunmu na jiya in tsoron mulkinsa da abu ya jawo shi kenan Allah ya ma zai ma hukunci akan wannan ya je aiko manzo Allah cewa na musulunta sallallahu alaihi wasallama amma wata ruwaya manzo Allah ya ce ƙarya yake wata ruwaya kuma manzo Allah ya fawwala lamarinsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to ثم انصرف صلى الله عليه وسلم sannan manzo Allah ya juyo gida من تبوك daga Tabuka بعد أن أقام بها bayan manzo Allah ya zauna a Tabuka بضع عشرة ليلة wato kwana goma da turari وقيل عشرين kila kwana ishirin ya yi ولم يلق كيدا da haɗu da wato kaidin kafirai ba ba a yi yaƙi ba Wama ba yaƙi.
kamar na kasetin nan da yake magana an buga yaƙi in sai na zo ya shura dubu hudu ko ka ba ba wannan ba to وبنى في طريقه مساجدا Allah ya gina masallatai a hanyar sa وأقبل صلى الله عليه وسلم Allah ya fuskanto Madina حتى نزل بذي أوان har manzo Allah ya sauka a wuri da ake ce masa zi'awa ne بينها وبين المدينة tsakanin ji'awa ne da Madina ساعة awa ɗaya ne ga mai tafiyar ƙafa awa ɗaya ne ta kuma shi ne ka shigo madina so جاءه خبر مسجد الدرار sai labarin masallacin jiraru na munafukai da suka gina din nan ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama من السماء daga sama فارسل من هدمه man man sai manzon Allah ya tura wanda ya rusa shi وهرقه ya kona shi بعد أن أنزل الله فيه bayan Allah ya sauka a cikin masallacin والذين اتخذوا مسجدا masjidan درارا jiraran wa kufuran karanci aya kaji وكان الذين اتخذوه wanda suka riki wannan masallaci اثني عشر mutum رجلا goma sha biyu ne يدارون به sani da suna kishin masallacin kuba مسجد قضاء suna kishin masallacin kuba to bari su gina wani irinsa وذلك أنهم قالوا kuma ba wai don hakan ba ne kuma ma don dai su raba kan musulmi في طائفة wato sun faɗa a cikin jama'a su من na daga المنافقين munafukai نبنا مسجدا za mu na bunil masjida za mu gina masallaci فنكيل فيه mu dinga hutawa a ciki فلا نعذر خلف محمد ba za mu dinga zuwa bayan Muhammadu ni sallah ba an daina sallah a bayansa to kuma in muka ce kafirai ne ya kan mu zai to ba za mu ce kuma mun gina namu masallacin mu dinga namu daban to ولما دنا صلى الله عليه وسلم من yayin da manzon Allah ya iso Madina kuma ya koma shigowa gari خرج الناس sai kuma duk mutanen Madina aka fita لتلقيه dan taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وخرج النساء mata ma suka fita والصبيان da yara ƙanana والولائد da bayi mata يقولنا ana ta waka kuma suna cewa dala albadru al- waye ya samu wannan daraja manzo Allah ya zo ga- ya- ya iso muku a ce ku kullum manzo Allah kuke tarowa sallallahu alaihi wasallam kowa ya tafa akan taruwa manzo Allah suke tarowa suka fita suna waka suna munna dala albadru alaina wata dan daren goma sha hudu ya bullo a gare mu من سيئات الولائد daga wuri saniyatul wada'i inda nan waje ne da duk wanda ka raka nan zaka yi bankwana da shi to وجب الشكر علينا godiya ga Allah ta wajaba a kanmu Ma da na da alillahi alillahi da'i mijin mai kira zuwa Allah ya kira to gashi a cikin mu ko Muhammadu gashi أيها المبعوث فينا eh to har karshe ba iya nan ya tsaya mala to قال صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace إن في المدينة to jama'a za mu shiga Madina fa amma ku san fa a cikin garin nan أقواما akwai waɗansu mutane ما سرتم سيرا ba ku yi tafiya wata tafiya ba ولا قطعتم واديا ba ku tsallake wani rafi ba إلا كانوا معكم sai suna tare da ku duk da suna nan gida kuma sallallahu alaihi imana sai in kuma yanzu kuma a je kuma duk wanda ba a ga ya fita ba ba a san me uzuri ba kuma a yi ta cewa munafiki munafiki to wannan zai nuna ma akwai bayin Allah wanda lamari wannan lamari ya fi karfin zahiri kuma ga dai mutane dai a zaune suke a gida amma Allah ya ce ba a shiga wani waje ba ba a yi wanta sai suna tare da ku sai suna tare da ku to nan zaka san Allah kuma duk wani abu da ka gani na sarari kuma akwai wani abu kuma da yake abu na boye to dai kaji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai suna tare da ku حبسهم الأذر uzuri ne ya tsare su to kuma duk abin da Allah ya rubuta muku da lada ya rubuta muku kar ku je kuma wada mutane da zagi duk wanda ba ku ga ya fita ba ku ce munafiki ne ko kaza kaza a ku ballama ga Allah to ولما أشرف صلى الله عليه وسلم yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto Madina قال هذه إصابة sai manzo Allah yake wannan ita ce madinan mu mai daɗi madinan mu mai ƙanshi wannan ita ce madinan mu mai daɗi madinan mu mai ƙanshi madinan mu tsarkakakkiya da yana daga hubbul waɗanda min imani suka ce san ga san ƙasa yana daga imani duk wanda ya jawo wa ƙasarsa lalacewa ko ya lalata ƙasarsa ko ba shi da imani ba wani abu da zai sa ka lalata ƙasarka daga abu ko addini ko wane ne dan ba ka da ƙasa ma ba za ka yi addinin ba in ba ka da ƙasa ma ba za ka yi addinin ba san ƙasa yana daga san ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda ya fita ya dawo idan ya fuskanto Madina ya hango Madina sai ya zaburi dokin sa yayi turjiya ce ga Madina fa waye bai san ga Madina ba sallallahu alaihi wasallam in a kan raƙumi yake sai ya da kira raƙumin nasa raƙumin ya yi sassafa ya ce ga Madina saboda santa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake wannan ita ce garin mu da Abbas mai daɗi وهذا أود جبل ga fa Uhud fa manzo Allah ga fa saboda an ga fuskanci Madina kuma Uhud za a gani shine babban dutse a cikin ga fa Uhud fa يحبنا ونحبه yana son mu mu ma muna son sa sallallahu alaihi wasallam uhudi yubbuna wa yuhibbu kaji dutse ma yana son manzo Allah kuma manzo Allah yace yana son sa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake uhud ala tur'atin min tura'il janna uhud yana daga cikin kofofi da kofofin aljanna dan aljanna ne iru kuma akwai dutse iru kuma da lalata aukar sa yi bujizu na wani bujizu shi ko yana kin mu ma ba na son sa iru ala alan nari dan wuta ne iru kuma annan ta dawo karfin hankali kai wani yayin da za a ji wani ba Allah ya faɗa ya ce kai ma haukaci wai dutse ma yana son sa ko ko dutse ma bai son sa to annabin Allah ne kai to ولما kuma haka ne manzalla ya hau kan dutsen Uhud shi da sahabbansa Uhud ya dinga rawa sai da manzalla ya fige shi da kafa sai ya ce uskun ya Uhud Uhud nuzulana ka da mu za ka yi Uhud nuzul uskun ya Uhud to kai dan adam tsaya dutsen Uhud yana son manzo Allah har manzo Allah ya ba shaida Uhud ya buna ne ko kai tsaya kana cewa kai za ka yi sunna ko kaza kaza ko kai san san sunna za ka yi ko kaza kaza ba irin na wa'annan mahaukata ba zauna kaka irin na mahaukata din zauna to to ga jama'a Mhm.
ولما دخل صلى الله عليه yayin وسلم da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida قال العباس al'adarsa ne in ya shigo gari sai ya zo masallaci ya yi sallah na fula biyu sannan kuma duk a gaggaisa da jama'a sannan kuma in ya shiga gida ya shiga ɗakin yarsa sai ya faɗi masu sannan ya shiga wajen mata kuma ya shiga ɗakin aisha wannan al'adar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya zauna a masallaci ana gaisawa قال العباس sai Abbas ya ce يا رسول الله ya ma'aikin Allah أتأذن لي ba kai min izini ba ne أم تديك in yabe ka in ma waka Ba- babban in ya dawo da irin wannan a rarrera waka Ni ba kai min izini in ma waka ba قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake قل faɗi duk abin da zaka faɗa لا يفسد الله فاك ka Allah ya sa bakin ka ya gidi ka Allah ya sa bakin ka ya gidi dan wakan ma ita zama ba daɗi bari ka Allah ya sa to فقال قصيدة sai ya faɗi kasidar sa din nan إنها yana daga cikin ta وأنت لما ولدت أزرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنام في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نكترق من قبلها تكو كيف من قبلها تو وداءه صلى الله عليه وسلم to shi kenan sai ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama waye ya zo من كان تكلف عنه duk wanda bai fita ya bi shi ba shi kenan kuma sai suka zo وحلفوا له kuma suka yi ta rantsuwa wallahi tallahi abu ne ya taso wallahi shi ya samu musulun ba aka yi ta rantsuwa وأزره Yawan Allah ya musu uzuri da ta yi ba komai ai ba komai ba komai a gidan ba komai. To, واستغفر manzo له Allah ya neman musu gafara Allah ya fe muku ma وأردى أمر كعب بن مالك Ka'abu bin Malik za mu karanto maganar sa nan gaba shi ko yazo ya faɗi gaskiya wa Hilal bin Umayyah da Hilal dan Umayyah wa Marara bin Rabi'atu da Marara dan Rabi'atu su ko suka zo suka faɗi gaskiya manzo Allah ya ce to ku tun da kun faɗi gaskiya ku tafi sai Allah ya yi abin da zai yi da ku حتى نزلت توبته har sai da tuban su ta sauka وعن ابن an عباس karba daga Abdullahi dan Abbas في قوله تعالى cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala وآخرون اعترفوا بذنوبهم da waɗansu kuma da وعملا suka fa- صالحا وآخر da سيئا waɗansu kuma da suka faɗi zu- suka faɗi zunubinsu suka yi furuci da zunubinsu sun cakuɗa aiki mai kyau da mara kyau قال sai sai ya ce كانوا عشرة su رجل mutum goma ne su kuma ba ba su je yakin ba تكلفوا عن رسول الله صلى الله عليه ba su fi وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba في غزوة تبوك a yakin tabuka فلما رجع رسول yayin da الله manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo أوشك سبعة منهم mutum bakwai daga cikin sai suka zo suka ɗaure kansu أنفسهم kawunansu بسوار da المسجد ginshiƙan masallaci suka zo suka ɗaure kansu وكان ممر بنا النبي صلى الله عليه a inda suka ɗaure kansu kuma a hanyar manzo Allah ne su zauna kan su ta shigo ku zauna a kan hanyar da manzo Allah yake shigewa ne ya je wajen liman Eh, hanyar da manzo Allah zai bi ya je wajen liman to suka zo duk suka ɗaure kansu a nan إذا رجع في المسجد idan ya zo masallaci إذا رجع في المسجد عليهم a- wato dan in ya shigo masallaci ya fita inda suke فقال manzo Allah ya fito kuma ya ga mutane ga su da a ɗaure sai manzo Allah ya ce من هؤلاء suwaye wa'annan kuma قالوا هذا أبو Suka ce لبابة Abu Lubabata ne dai wanda ya taɓa ɗaure kansa ranar sanda kuɗin nan. Abu Lubabata ne dai وأصحاب da abokanta تكلفوا عنك يا رسول ba su الله dinka yakin tabuka ba حتى to تطلقهم sun ce kai ga suke so ka kwance su kai وتعذرهم musu uzuri فقال أقسم sai بالله manzo Allah yake na rantse da Allah لا ba zan أدلقهم kwance su ba ولا أعذرهم kuma ba zan musu uzuri ba حتى يكون sai الله dan Allah Allah ya zamanto هو الذي shi يطلقهم zai kwance su رجبوا عني sun nuna ba ruwansu da ni an ce na tafi waje sun ƙi na to ni ma kuma shi ke nan sai dai Allah ya musu uzuri
وتكلفوا عن الغزو suka ƙi fita wannan yaƙi فأنزل الله sai Allah تعالى tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya ya kwance su kuma ya musu uzuri wa akaruna atarafu bi dhunubihim kalatu amalan salihan wa akaru sayyi'atan Allahu an yafu anku to فلما نزلت yayin da wannan aya ta sauka أرسل عليهم النبي صلى الله arsala عليه وسلم ilayhim annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika musu فأدلقهم ya sake su وأذرهم ya musu uzuri alhamdulillah to da buka kenan magana ce mai kyau a cikin tabuka ba a yi yaƙi na karo ba amma kuma abubuwa da yawa sun faru kuma an samu nasarori a cikin ta nasarar da ko yakin aka yi ma ba za a samu irin wannan ba Fa- roma na ailata yohanna na ailata ya zo ya yi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azrahu da su wannan jumu'in kada sun zo duk sun yi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma nasara ce babba ga kuma hirakalu da kansa ya ji tsoro ya gudu himsu duniya kuma duk ta ji ai Muhammad ya taka tabuka amma hirakalu bai iya hana shi ba amma sai ya gudu ma ya bace ya zo himsu abubuwa da yawa kuma duk sun faru na alheri a ciki to
وعلى الثلاثة الذين خلفوا wa ala salasati allazina kullifu Allah ya ya gafarta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya karbi tuban muhajirai da ansarai sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tuban mutum uku din nan allazina kullifu wa inda aka jinkirta karban tuban su taba taba Allah Allah ya tuba alal nabi da annabi sallallahu alaihi wa sallama duk mun kawo dalili ne annabi yayi amma da Allah ya ce kawai na tuba wa mutum uku din nan da an gan sai a ce ga su ga su sune ukun nan to ma sai aka shato ta ma gaba da Allah ya tuba wa annabi ya tuba wa muhajiran ma ya tuba wa ansarin ma kuma ya tuba wa mutum uku nan to waye ya fita a ciki a yau yanzu ba dama a kalli mutum ukun su kadai kuma to wal muhajirina da muhajirai wal ansari da ansari wa ala salasati Allah ya yi tuba a bisa mutum uku din nan sune ka Abu bin Malikin ka Abu dan Maliku wa Hilal bin Umayyah da Hilal dan Umayyah wa Mararatu bin Rabi da Mararatu dan Rabi wa kulluhum dukkan su min al ansar dukkan su mutanen Madina ne to Allah ya tuban musu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم li yatubu Allah ya tuba wa mutanen nan guda uku amma fa ba a tuba musu ba hatta idza baqat alaihim al-ard sai da kasa ta kunci a gare su bima rahuba duk fadin duniyar nan yadda duniya ta zama musu kaman kaman zobe saboda wahalar da suka sha sai da aka jiga ta su tukun Allah ya je yadda na jiga ta su tukun sai da duk fadin duniyar nan bima rahuba ma'a rahabiha tare da fadin duniyar nan ai shi'atiha yalwanta sai da ya zama to fala ya jiduna makanan ba samu wani wuri ba ya kuma nuna ilaihi da za su mutu zuwa gare a gare shi wa baqat alaihim anfusuhum su ma ran su sai musu kunci qulubuhum zukatan su sai musu kunci lil gami sabida wato bakin ciki da bacin zuciya da damuwa da ya same su wal wa'ashat da dimuwa kowa ya zama ba ruwansa da su dama duk za mu zo kowa ya zama ba ruwansa da su mutum suka rai wai madinan da suka sani ne kuwa ma yanzu wa'annan mutanen da suka sani ne kuwa ma bid akiri taubatihim da jinkirin tubansu kala ya sa'uha sururun ya zama ba wato farin ciki da yalwatu wannan zuciyar nan ba wala unsun wala abokin ɗaya bai kewa wazannu har suka zaci wa aikanu suka sakankance Allah malja a yau fa ba wajen gudu ba mafaka min Allah ka gudan wa Allah illa ilaihi sai sai dai a koma wajen Allah din nan suka san yau fa ba inda za su je annabin ya juya duk sahabban an juya kowa ya juya ba suka san yau fa Allah bai kwance su ba bai kwance su Allah malja yau ba wata mafaka min Allah daga Allah illa ilai kan mutum ya kokano Allah in ya tsayin ya fushi da ba wanda ya isa yau ba wata mafaka daga Allah sai dai ilai ha za dariqun najat yau yace wannan ita ce hanyar tuba ka san yau fa ba wajen gudu ba ka da wani dabara sai dai inda aka yi fushi da kai dinnan a yafe ma Allah nan ya yafe ma to shi kenan yanzu tuba zai zo sun mataba alaihi sannan Allah ya tuba a gare su biya tubu dan su ma su tuba zuwa ga Allah inna Allah إن الله huwa tawwabur rahim Allah shine mai yawan karban tuba rahimin Allah tabaraka wa ta'ala shine mai jin kai taballahu alaihi Allah ya tuba zuwa gare su ne tubu dan su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim nazala wannan aya ta sauka fil layli cikin dare wannan aya ta sauka ita da tuban su waɗannan guda uku wa rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fi baiti zawjati yana ɗakin matarsa ummu salamata a ɗakin ummu salama wannan aya ta sauka faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta sallolin sa kuma shikenan ya yi murmushi ummu salama ta ce ya rasulullahi lafiya yake tuban to ka'abu ta sauka kamila taubatu salasata an karbi tuban mutum uku din nan qala sai ummu sallama tace ala usul ilayhim bana aika musu bane da yastabshiru dan su bishara qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan yamna'una an-nasa min nawmin a ji ba su hana mutane bacci yau sun suka ji an tuba musu kuma duk da nan ayyuka sallallahu alaihi wasallama yau duk garin nan ba wanda zai bacci ba su bai da asuba a gaya musu ai ai sai farin ciki yana daga wanda abin farin ciki ya mutum sai kaga a ta iwa iwa da munna da kaza da kaza da kuma za a zo a kai musu wannan idan idan kika gaya musu cikin daren nan yamna unan nasu min za su hana mutane bacci fala ya namu ahadin yau in suka ji an tuwo musu to garin nan ba wanda zai bacci har sassa ba har gari ya waye kale su shi kenan falan ma sallar subuha yayin da manzo Allah ya salla asuba in ta fata sai manzo Allah ya waiwayo wa qala yace laqad qabila Allahu tawbata salatati Allah ya karbi tuban mutum uku din nan kullu dukkan su sahabbai kama sai suka tashi kowa yana gudu ya je ya bishara kama rajulun ilaihi li bashiru wani ya hau doki ya kwana da gudu wani ya ga in na bari mai dokin nan zai riga ni shi kuma sai ya hau dutsen sal'u ya kwa- fada ihu cewa ka abu dan maliku Allah ya tuban muku Allah ya tuwa muku duk baki daya to ala ka abu ka abu yace iska artu burdatan sai na ari sabon mayafi min jari daga makoci na in zo annabi a cikin sabon mayafi da saboda munna wanda fiskuhu na daura shi wanda kaltul masjid na shiga masallaci sai zan rasulu sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah a cikin masallaci wajuhu kal kamar fuskan sa kace farun wata sallallahu alaihi wasallam fuskan sa kai kace farun wata lailatul badr daren goma sha hudu min shiddatu surur sabida farin ciki duk kabuli tawbatina ta Allah ya karɓi tubanmu fajitu sai na zo fa qama ilayya dalhatu kafin da ita wajen manzo Allah sai dalhatu ya tashi ya zo ya yi hannu da ni ya mun munna falan yakun ilayya min almuhajirin gairu ba wani wanda ya tasan mu a cikin mutanen maka sai dalhatu ba wanda ya tashi ya min irin wannan wala an sa hadala wallahi ba zan manta ma ba har abada ba zan manta wannan alheri dalhatu ya mun ba falan ma jitu yayin da na zo wajen manzo Allah sai zan rasulu sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yukbiruna yana ba mu labari anna Allah qabila tawbatana Allah ya karbi tuban mu sai ga manzo Allah yana ba mu labari Allah ya karbi tuban mu to wannan shine kissar wato jidde cikin tukon magana dadar ne kissar Ka'ab bin Malik na wannan tuba nasu dan sa ya rawaito wa an abdullahi bin ka'ab bin malik an karba daga abdullahi dan ka'ab dan malik wa kana qa'ida ka'ab ka'ab din nan ya tsufa har ya makance shi yake jagoransa min bani daga cikin ya'yansa hina amiya yayin da babansa din nan ya makance qala shi abdullahi yake cewa samitu ka'aba bin malik naji babana bai ce naji babana ba dan a san kowaye ba naji ka'ab bin malikin Allah ya kare da a gare shi ya hadisi yana ba da labari bi hadisi da labarinsa dina ta kallafa yayin da ya zauna bai fita yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ga zo tabuka a yakin tabuka ala ta abu ka abu bin mali yace lan atakallam an rasulullahi ban taba zama ban fita tare da manzon Allah fi ga zo ta auta yaki ga zaha da manzon Allah ya gaita illa ga zo tabuka sai yakin tabuka shi ya zuwa da ni akai gaira anni sai dai cewa ni ka takallabtu fi ga zo ta badri na zauna ban fita yakin badar ba walan yu'atab ahadin amma Allah bai zargi kowa ba ta kallafa an da bai yakin ba da ba dan ba kowa ne ya fita ba kuma ba a san yaki za a yi ba inna ma qara da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ranar badar manzo Allah ya fita ne wal muslimuna da muslimi yuriduna ira quraish wato fataken quraishawa suke nema fataken quraishawa hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain aduwwin ha Allah ya hada su da makiyansu ala gairi mi'adin ba tare da shiri ba ba tare da alkawari ba wala kashahitu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama amma ko da ban je yakin badar ba na je inda ni a waje na ya fi badar din ba wannan wannan waje ne na je lailatul aqabati daren da muka yi mubaya'a mu mutanen Madina da manzo Allah ya far maka ya zo garin mu to wannan dare ni a waje na fi mun badar ma daren nan muka yi kulla alƙawari da manzo Allah ya bar maka ya taho wajen mu lailatul aqabati inda mutan Madina suka yi mubaya'a da manzo Allah to haddashi hina tawafaqna yayin da muka yi alkawari alal islam abu sa musulunci kuma manzo Allah ya zo wajen mu wa ma ihiku wallahi ba na so annabi bi ha mashhada badar a ce za a canza mun wannan daren da badar kowa ya rike badar din sa ni wannan daren ta ishe ni wai kuwa wa in kanat badar duk da dai badar azkara bin nas ita aka fi faɗa cikin mutane ita aka fi faɗa darajanta kuma manzo Allah ma ya faɗi darajojinta kuma in za a shaida yan badar ake kirawowa amma fa wannan daren da mutanen Madina suka yi wato alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kulla a zo a hijira to wannan dare ba kamar sa dan albarka wannan dare ne ma hijira ta faru wa kana min kabari abin da ya faru yana daga labari na hina takallafu yayin da na zauna ban bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba fi ga wata tabuka a yakin tabuka anni cewa ni lam akun qatlu ban zamo ba da dai a kawa mafi karfi wala aisala mafi yalwa min ni gare ni hina takallamtu lokacin da ban bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan ba ba wani uzuri haka ake so mutum ya laifi ya faɗa ba wai dan tsaurin ido ba kuma dan Allah ya tuba masa shi gaskiya ce da hikama kuma yawa manzo Allah alƙawari gaskiya ce ta fitar da ni ko ba zan ƙara ƙarya ba kuma har abada yanzu gaskiya zan yi kuma ni tilkal gazawati wallahi na rantse da Allah ma jama'atu qabla kafin yakin sabuka ban taba rikewa a hannuna rahila sai na abun hawa guda biyu ba ban taba rike rakuni guda biyu ba kafu hatta jama'atu huma ji tilkal gazwati amma a wannan yaki yadda zaman tunna da raguma guda biyu ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma wannan yaki manzo Allah bai kushe bai kasance ba yuridu ga watan yana nufin wani yaki illa warra bi gairi ha sai manzo Allah yayi tauraya ga watanta hatta kana tilkal ga wata sai da tabuka ta zo manzo Allah ya faɗe ta guru yace tabuka za ni kaga zahar rasulullah manzo Allah ya fita yakin tabuka fi harrin shadid a tsananin rana wata kabala safara ya fuskanci tafiya kuma ba'idin tafiya kuma mai nisa wama fazan hamada ce aka hau rerayi ne aka hau ba ruwa kuma rerayi ne aka hau wata kabala adban kafiran gashi kuma manzo Allah ya fitar da jama'a da yawa da inna da yawa tajallalil muslimina amrahum da haka manzo Allah ya ga musulmi lamarin su amarahu manzo Allah ya horo musulmi da ya ta'ahabu dan su tattali uhubata ga gurin tattalin yakin su kowa ya shi fa akbarahu manzo Allah ya gaya musu bi wajhin da inda za a je fa allazi yuridu da inda za a je tabuka ake so wal muslimuna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma wani saboda yawan musulmin da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi tare da manzo Allah wannan yakin kafiru suna da yawa kaga mun karanta manzo Allah ya fita da mutum dubu talatin to mutum dubu talatin kan suna da yawa wata ruwaya ma kuma sun ji haka mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da su suna da yawa wala yajma'uhum kitabu hafiz wata tantebul ta mai rubuta sunaye ko daftari na rubuta sunaye ba zai iya wato rubuta su ba wata rijista ba ta iya tattare su ba yuridu bi zalika ad-diwana yana nufin ba wata rijista za ta iya tattare mutanen nan da aka fitar da su ala ka'ab ka'ab yace fa qalla rajulun in mutum ya kalli yawan wannan mutum zai ce ba yanda zai yiwu wani mutum yi da an ya tagayyama yana so ya buya illa zanna sai ya zata anna zalika sai ya tafa biyu zai iya buya manzo Allah ba zai san ko yana cikin jama'a ko bai cikin saboda yawan jama'a mutum zai iya zatuwa zaka zama baka je manzo Allah ma ya zata kana nan ya zata ma kana nan malan yanzu fihi wahayi in dai ba an nasa ce kuma ta motsa ba wahayi ya sauka amma mutum zai ci ma zaka iya buya manzo Allah bai san kana nan ba sallallahu alaihi wasallam shikenan وجزى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ياكي تلك الغزوة wannan yaki kuma manzo Allah ya fita wannan yaki an sha wuya to kuma yanzu ga dabino shi ya kawo shi na tsabata timaru yayin da 'ya'yan itatuwa ta yi kowa yana jiran zai yanke 'ya'yan itatuwansa to wajilalu inuwa kuma ta so sauka ba ana ilaiha as'aru sai kuma yana gade in dan tsaya dan yanke abin gonan nan ta wani kuma na fi karkata zuwa ne shi kenan kada da hazar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musulmi na sai manzo Allah ya shiga tare da musulmi wanda sai fito sai na zama a gudu ina sammako da sai aka jahaza dan in shiga in ce to gobe dai zan shirya gobe ta yi na ki shiryawa in ce jibi zan shirya jibi ta yi ki shiryawa dai ina cewa gobe zan yi fa arji'u in na fita da niyyar shiri har in dawo ban yi shirin ba wala aqabu shay'an ban yi komai ba wa aqulu fi nafsi sai in faɗa kuma cikin kaina ana qadirun ala zalika ni fa mai ikon shiryawa ne ne yasa haka dan ada yake jin a cikin zuciyarsa ne horan alheri da mai horan sharri me yasa ba zan yi shirin nan ba falan ya zal ya tamada bi wannan bai zarce bai gushe ba yana zarcewa da ni hatta tamarra bin nasu jiddu har kowa ya gama shirin sa mutan gari kuma duk wanda zai fita da manzo Allah ya gama shirin sa kowa ya kai karshen wato wato shirin sa fa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wayi gari gadiyan ya samma ko kuma ya fita da safe gari ya waye ran da za a fita shikenan manzo Allah ya yi hawa ya fito da sassafe bayan an yi sallah asuba shikenan aka kama hanya kuma dindindina ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu duk musulmi suna tare da shi walan aqad min jihadi shi an bangan ban yi shirin komai a cikin shiri na ba thumma gadau sannan na waye gari faraja abu na dawo wala aqadu shi'a falan ya zal yata ma dadi wannan bai gushe bai na zartuwa da ni hatta asra'u har rundunar manzo Allah sai gaggawan tafiya wata fara algazu ma manzo Allah ya tsere ma yanzu ko na bi shi kila sai dai same shi a tabuka fahamamtu sai na nufi an arsahila to in bi bayan su din ma fa udrika in je in same su ya laita ni fa alti ina ma na aikata ثم لن يقدر ذلك لي ba a kudurta wannan gare ni ba kada zubtu sai na zaman to idza karaltu idan na fito finna cikin mutane ba da kuruji rasulullah sallallahu alaihi bayan manzo Allah ya tafi in na fito daga gida abin yana bakanta min zuciya huzuni anni la arani uswatun bana ganin wani sa'ana a cikin gari ba wani wanda zan zo in ce zan yi wani sa'ana wanda in ce ai tunda wani ma bai fita ba sai na ali ne shi kadai gashin shi ko aiki aka bashi shi ma ladan yajin ake ba shi aiki aka gan shi to ba a ganin kowa a cikin gari illa rajulan sai dai in ga wani mutum maga musa alaihi bin nifaqi wanda aka san wato zuciyarsa ta bibiya kuma cikin munafunci bai fita ba aw rajulan ko ko in ga mutumin da mimma azara Allah ta'ala wanda Allah ya ma uzuri min az-du'afa ila daga raunana ko kuturu ko gurgu ko makaho kuma shikenan su kaɗai ne a gaji nake gani amma dai in ga wani gangare ya sa na babu duk gaba gida walan to shi kenan walan yazkurni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah bai tuna ni ba sallallahu alaihi wasallama hatta tabuka har sai da manzo Allah ya je tabuka kuma yana zaune a tabuka fa qala sai manzo Allah ya ce huwa jalisun bil qawl yana zaune cikin mutane a tabuka ma fa'alaka abu bin malik wai ne ka abu bin malik ne ina yake ban gan shi ba فقال رجل من بني سلمة sai wani mutum daga bani salama ta yace ya rasulullahi abu salama ta kake tambaya habasahu burdahu kayan sa masu kyau din nan su suka tsare shi yana nan yana ta kama cikin rigar sa babban rigar sa da riga da wando ina zai zo wannan zaru fi tsafai da duba cikin kyan da Allah ya yi masa yana duba haka za ka ga wayansu mazan ba ana tafiya kun a kalli can a kalli can don su ya cinye kansa da yawa mutum yake cinye kansa ya ce wani ya cinye shi an ce in kai ado ma haka kayi kyau karanta kula uzu garin falaki ka ce ne tabarakallah karanta tun da kai ka cinye kanka a tafi a nan da ka fito mota o mota ba na ce ka ko ko wani abu da ka ga da kanka za ka ga kuma gaskiya wa'ansu mazan mana ga suna tafiya kuma yau mazan masu zama kamar mata ana jujjuya a kwamfi yana kallon ya haɗu a ce ya haɗu ko mace ce in ta yi takama in dai ba masu aure ba sai dole ne ko dan wani ya ganta sha'awa ya aure ta ko to amma yau mazan ma ya ga wani mutum yana tafakkuri yana takama kuma yana jujjuyawa ya kalli can ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan nazaru shi to to wannan ne wace wannan zai fito fa qala lahu mu'adh bin jabal sai mu'adh bin jabal yace da mutum nan bi sama kun duk da abin da ka faɗa wallahi ba ka da ke babba ya tambayi wani irin wannan ga wannan abu wallahi ya rasulullahi na rantse da Allah ya manzon Allah ma alimna alaihi illa alkhair mutumin nan mutumin kirki ne ba mu sani ba sai alkhairi wani abu ne ya faru fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi shikenan fa bainama huwa ala zalika manzon Allah yana nan zaune ra'a rajulan sai manzon Allah ya gano wani mutum mubiyazzan mai fararen kaya yazulu bihi sarabu kawalwal ya ka tana narkar da shi idan rana ta yi rana kuma cikin daji mutum yana nesa sai ga kamar yana narkewa saboda rana kawalwal ya abin da za ta nuna ma garuwa akan titi da abu din nan kawalwal ya za ta nuna karerai da yawa to sai ga wani mutum ya zulu bihi sarabu kaman kawalwal ya tana narka fa qala sai aka ce ya rasulullahi ga wani mutum nan ila ka'abun ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kun abakai samata wannan abakai samata ne ya taho ba a gan shi ba fa wannan abakai samata ne dama abakai samata ma bai fita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abakai samata ne wajen gona ku yaro wannan abakai samata ne ga shi nan ya fito shikenan sai za huwa abu kai samata sai ga shi kuma da yazo sai ga shi kuma da yazo ya zama abakai samata ne da yazo to kuma ana nan ana nan sahabbai suka ce ya rasulullahi ga wani nan shi ma ya taho ila shine ka abu manzo Allah ya ce kun abazaru a wannan abazaru ne abazaru ne ya taho mai ya zo manzon Allah ya mai kirari in san shi wa hadaka wata mutu wa hadaka wata asu wa hadaka kai kadai kake tafiya kai kadai za ka mutu kai kadai za a tashe ka gayya kuma ranar tashin kiyama sallallahu alaihi wa sallama to ka abu dai har yau shi bai taho ba sai za huwa abu kai ba matal al'ansari wa huwa allazi tasaddaqa shine wannan da yayi sadaka da sa'in da kwano ɗaya a tamr na dabino hina lamazahu yayin da munafikai suka soke shi almunafiquna qala ka abu ka abu yace falamma balagani yayin da labari ya zo mun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kad tawajjaha qafila yanzu kuma ya juyo gashi nan zai dawo gida min tabuka daga tabuka hadarani basi kuma nan fara da ya zo mun fa naji kuma fa yanzu abun ba da ashe da ban ji wani bala'i ba ma sai yanzu a ce annabi ya dawo mun hada ido da shi ban fita ba to ni ban san ma ya za a yi ba hada tiftu kuma sai na hadu ata zakaru kazuba ina ga tuno ƙaryar da zan yi to in yazo me zan ce ko in ce kaza kuma in ce wannan da wa aqulu ina cewa bima akabdu da me zan fita min sakatihi daga fushin annabi gagan gobe sallallahu alaihi wasallam wa astaimu halabin da neman taimako ma ala zalika abu haka bi kulli ra'ayi da dukkan ra'ayin ahadin je wajen wannan iyali na ce to ce yanzu annabi yanzu mai shiga zan ce ni to wannan ta faɗa wannan ta faɗa dai kuma ina ta neman ra'ayin da zai halan ma kila yayin da aka zo aka ce min inna rasulullahi zalla qala ai ga annabi na a bayan gari ai gobe gobe zai shigo cikin gari kuma ana faɗa min haka zaha annil batil sai na ji duk ƙaryar da na shirya ma ta ƙare hatta arab har na san allilan an zuri dai ba zan tsira ba min da gare shi shakin abadan da wani abu fa ajma'a sai na haɗu sidqahu in yi ma gaskiya bari je in faɗa ma gaskiya duk abin da zai mu sai min na yadda wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qadima aka wayi gari manzo Allah ya shigo gari wa kana idza qadima min safari man Allah ya kasance in yazo daga tafiya bada abil masjidi sai ya fara da masallaci sai ya fara yin nafila a masallaci duk da man Allah in yazo Madina da daddare baya shigo gari da daddare sallallahu alaihi wasallama kuma ko da rana ta faɗi sai ya bari ya kwana a bayan gari sallallahu alaihi sai gobe da walaha da rana manzo Allah ya shigo kuma wannan hikima ce kan mutum ya dinga yin tafiya ya dinga zuwa wa iyalinsa cikin dare tun da yanzu zamanin talfon ne to sai ya yi musu talfon ya ce ga ni nan na dawo zan shigo cikin daren nan ya gaya wa iyalinsa dan duk mai yi wa iyalinsa sakakki haka sai Allah ya nuna ma wata rana abin da zai so to ba wai dan suna wani abu ba wannan hikima ce ta annabta kuma shi ne ladabin abu kaman kana tuhumar iyalinka nan gatsal ka dawo gatsal ka dawo kowane lokaci a'a ka yi telefon gashi nan mun taso kuma gashi nan mun mun kusa zuwa a gida to wannan lokaci ba da zamanin telefon ba kuma zalla in ya zo bakin gari sai ya kwana da daddare ne shi kenan ya aika wa iyali kuma gashi nan mun dawo kuma kowa ya aika iyalinsa mazalla ya shigo cikin gari da rana sallallahu alaihi wasallama to in ya shigo da safe sallallahu alaihi wasallama sai ya yi gaisuwar masallaci tuku in ya gaida masallaci sannan ya shiga ɗakin yarsa sai ya da faɗi masu sallallahu alaihi wasallama sannan ya shiga cikin gida wajen iyalinsa sannan a fara da ɗakin sai da Aisha wannan ce al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza qadima min safar ya kasance in ya da daga tafiya bada abil masjid sai ya fara da masallaci haraka a fihi ya raka a cikin sa raka a tayi ya nafila raka a biyu summa jalasa lin nasi sannan ya zauna ya gaggaisa da mutane kafin ya shiga gida masu sallama kuma duk su sallama su kama gaban falan ma fa'ala zalika yayin da manzo Allah ya shigo Madina ya haka za'ahul mukallafu da kuma duk inda basu tafi ba ne suka zo ya atazuruna suna uzuri ilayhi zuwa gare shi ya halikuna lau suna rarrantsewa wa kanu bid an wa samanina su 80 da yan wayansu abu ne rajulan haka bila minhu manzo Allah ya fara musu alaniya to ya tafi sararin su wa baya'ahum ya musu sabuwar mubaya'a wasta gafara lahum ya neman musu gafara wa wakkala sara'iruhum ya ba cikin zuciyansu kuma ila Allah zuwa ga Allah hatta jitu so har ni ma na zo da nan kuma ni ma na taho falamma sallamtu yayin da yau manzo Allah sallama tabassama sai manzo Allah ya yi mun murmushi tabassumal mugobabi wato irin murmushin mai fushi ya yi mun murmushi amma da ka gani dai ka san fushi yake da ni sallallahu alaihi wasallam thumma qala sai manzo Allah yake ta'ala zo nan zo zo ta'ala zo nan fadi'tu an shi na taho ina tafiya hatta da lasu bai ne gai har na zauna gaban sa sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai manzo Allah yake min da shi ma kallafaka mai ya zaunar da kai da ka bi ni ba alam ka kun qad itata zaharaka ban ji labari ka sai abun kawa ba kada sai na ce kultu kaga nan an rufe shi ma ko da ma zai wata ƙarya dai gashi shahirin manzo Allah kuma yana son sa da ƙarfi manzo Allah ya gaya masa ya dace shi ma ai na ji ka sai abun hawanka kala sai ya ce kultu sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni wallahi ni da ni na rantse da Allah law da lasu inda gairaka da wajen wanin ka na zauna min ahli duniya yan duniya la ra'aitu anni sa'akhruj da na ga zan iya fita min sakadi daga fushin sa da uzurin zan iya kawo uzuri laqad uditu jadalan dan Allah ya bani iya magana walakinnani wallahi sai dai ni na rantse da Allah laqad alimtu na san la in haddathuka al-yawma in nema magana yau hadisa kazibin na gaya ma ƙarya sardadi ya ali kai yadda da ni la yushi kanna Allah Allah ya kusa ya fi alayya Allah zai yi fushi da ni wa in haddathuka in ko nema magana yau hadisa sulkin na gaya ma gaskiya tajidu alayya kai fushi a gare ni kasa aka yi mun ma duk abin da za a yi mun fi inni la arju fi quballa ina neman yardan Allah na san na fita wajen Allah wallahi gaskiya zan gaya ma ya rasulullah wallahi ma kala li min uzurin ba inda uzuri ya rasulullah ba inda wani uzuri wallahi الله أكبر والله ما كان لي من عذر والله ما عندي ولا عذر يا رسول الله والله ما كنت قد أقوى والله ban gushe ba mafi ƙarfi wala aisara minni mafi yalwa gare ni hina ta kallafu da ban je ba dinnan ya rasulullah wannan shine magana ta qala ka'abu yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace amma haza amma wannan faqad sadaqa yayi gaskiya fa kumtu tashi hatta ya qabi Allah fi har sai Allah ya hukunci da kai ka ba mu waje to kai gaskiya ka fata sai Allah ya hukunci cikin ka shi ke nan na tayi na fita wa fara rijalun min bani salamata mutane daga bani salamata suka taso mu fa uni suka bi ni waje fa qalu ni suka ce da ni wallahi ma alimnaka aznaka zamba wallahi ba mu taɓa sanin kayi zunubi tare da manzo Allah ba mu taɓa shirki ne kai wannan ne farko kawai je kai uzuri manzo Allah zai yafe ma qabla haza kafin wannan laqad ajabta yanzu ka kasa fi Allah ta kuna in ka zarta baka yi uzuri gaban manzo Allah ba bi ma atazara ilayhi mukallaf irin uzurin da shaura da suka kawo faqar kana fika faqar ka faqar kana ka fika zambaka istighfar rasulullah in ma zunubi kake tsoron manzo Allah ya Allah ya gafarta ma shikenan ai ba wani abu qala sai yace fa wallahi na rantse da Allah ma zalu yu annibuna da wa'annan mutane ba su kushe ba suna zargina suna kwankwasa ta hatta aratu an arji'a har ne nufin in koma ila rasulullahi fa ukazziba nafsi in je in ƙarya ka kai na an ce magana ƙabi dai ba haka bane sun makultu lahu sai nace da su hallan iya haza ma iya hadu wani ma irin wannan ta same shi ya zo ya faɗi gaskiya an faɗa ma haka ƙalu na an suka ce i laqiyahu ma aka rajulani mutum bi irin wannan ta same shi ala misla ma kunta su zo sun faɗi gaskiya in yanda ka faɗa wa qila lahu ma misla ma qila ka su ma manzo Allah ya gaya musu irin abin da ya gaya ma in qala sai ka'ab ya ce kuntu ne nace man huma suwaye su biyu qalu sai suka ce mun muraratu bin rabi'il amri muraratu ne dan rabi'il amri wa hilal bin umayyah al-waqifi da hilal dan umayyah al-waqifi qala ka'ab ya ce fa zakaru ila jirai sai suka gaya mun mutane guda biyu salihai su ma mutanen kirki ne ashahida badaran sun yakin badar ma shi ne ma uswatu in dai wa'annan sun zo sun faɗi gaskiya an gaya musu irin wannan ni ma na bi duk abin da ya same mu ya same mu haka mutum ya dinga koyi da mutanen kirki kar ka dinga koyi da mutanen banza kaskantattu ko mutanen abu ka dinga haɗa kanka da mutanen kirki wane da waye da waye suka yi irin haka a ce ai wane in to girman wani da matsayinsa da abu in dai ya yi to ni ma zai amma ga kalaman to masu wasa ko kaza kaza ya zama su ne abokan ka su ne abokan haɗa kanka shi ke nan yadda tsatsanta kai ma kaga yanzu da ya duwa nan bayan Allah su ma mutanen kirki da wannan ajiyar sai haƙura duk abin da zai same shi ma abin da ya samu wa'annan ya same shi shi ma uswatu nayi koyi da wa'annan mutanen kirki guda biyu kala kabu yake kama baitu sai na tafi yi na zaka ruhu mali yayin da suka gaya mu wayannan mutanen kirki wani ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an kalamu na manzo Allah yake kawai wanda ya kara magana da mu ka kowa ya kara magana da mu ayyuha salatu mu ukun nan min bayni man takallama tsakanin wayanda ba su je ba su ba shaula duk an gafa da musu kuma duk an ci gaba da harkoki su ko wayannan sun ba hanyar gaskiya sun ba abu shikenan kala hanta na banan nasu sai mutane suka kaurace mana kamar ma ba wanda ya tsara san ko ubanka ne bai zuba ba wanda ma ya san kama shi ke mutane duk kuma suka kaurace mana au kala ko ko yace tagayyaru lana mutane kuma duk sai suka juya hatta ta nakara lidina fil ardu har kasa ta zama ta canza nake wai ni madinan nan ce kuwa garin da aka haife ni a ciki ne ne ko ni garin ma gaba ɗaya sai muka ga ya canza mana gaba ki فما هي بالارض التي اعرف والله sai ta zama kamar ma ba garin da na sani ba kuma na an tabo annabi ka ji kasa ma ta canja musu sallallahu alaihi wa sallama sai ta zama kamar ba kasar da muka sani ba kala bisna ala zalika muka zauna cikin wannan bala'i kan fina lailatan dare 50 kwana 50 akai a cikin wannan fa amma baya amma abokan nan na guda biyu wanda kuma irin wannan ta same su hasta kana su suka je suka kankan da kai wajen Allah kuma suka shiga daki ma kuma su ba fitowa inda gari ya zama haka ma ba za a ƙara fitowa ba ma suka koma daki din suka waka ada suka zauna biyu biyu su ma a gidajen su yarkiya ni kuka kawai suke yi wa amma ana amma ni fa kuntu ashabbal qaumi ni ne saurayin su ni na fi su kuruciya wa ajladahum na fi su karfi dai fa kuntu asardu naga wannan fitowa fa ashhadu salata ma al muslimin suna zuwa sallah tare da annabi duk salloli da ni ake wa atu fil aswaq in ta kewaya kasuwa ba wanda zai kula ni ko siyayya ba wanda zai mutu kowa ba wanda zai kula ni haka zan ta yawo na a kasuwa har in gajin koma gida haka zan zo in sallah a ce assalamu alaikum ko ni ko mun hannu ba wani ko na ni ba wanda zai kalle ni ma waye ne a wajen ma ba a san da ni ba ma gaba ki da ne ba wanda zai abu wa atu fil aswaq wala yukallimuni ahadin وآتي رسول الله ina zuwa wajen manzo Allah fa usallimu alaihi in sallama wa huwa fi majlisi yana zaune a wajen sa ba'da salati fa aqulu fi nafsi sai ce a raina hal ta harraka shafatan ko ya dan motsa bakin sa ko me manzo Allah zai ce ba sallallahu alaihi wasallam bi raddi salami amla thumma usalli qaribahu hamma an zo kusa da shi nake sallah sallallahu alaihi wasallam ni ne sabama minu wa usariquhu an-nazar sai in dinga sata kallon sa yana kallo na ko sai sallallahu alaihi wasallam fa idza aqbaltu ala salati sai na lura idan na shiga sallah ina ta sallah nazara ilai sai annabi ya dinga kallo na wa idan tabati idan na wayo a araba sai ya dauke kai ya nuna ma bai san ma da liyo ba ni ma ake kallo ba sallallahu alaihi wasallam a anni hatta idan qala zalika har sai da wannan fa ya tsanani alayya min da kuwatul muslimin musulmi ko duk sun juya min baya kamar nayi wani ne kamar dai wanda nayi musu kisa ko abu masaitu sai na tafi hatta ta tsawartu jidara hayi da abi katadata har na hau katanga gidan abi katadata na shiga gidansa ta katanga dan ya san ni ne ba zai bude kofa ba wa huwa ibnu ammi dan uwana ne da babansa da babana uwar su dai uban su daya wa ahabbun nas ilayhi shine mafi soyuwar mutane zuwa gare ni na haura ta katanga yana kallo na da duro ta sallansa alaihi ne sallama fa wallahi na rantsa da Allah ma radda alayhi salam bai cewa alaikum salam kallo na ma bai ba فقلت له سنتي دشي يا أبا قتادة يا أبا قتادة أنشدك الله نهدك دع الله هل تعلمني yanzu baka yi min shaida uhibbullaha wa rasul ina son manzon Allah ina son manzon Allah ba baka san ina son Allah ina son manzon Allah ba sakata ya shiru fa utu na ƙara mai mai ta fa na tattu fa sakata fa utu na kuma goma fa na tattu fa qala sai ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah ne sai zikiri da ya ko Allah da manzo Allah ne ya sani su gaba da abinsa zikiri ne kuma ba ba wai an samu amsa ce kuma zikiri ne Allah wa rasulu alam fa fadat aina nan na kama kuka a gabansa wata wallahi na kuma biya a tatu sawati na kuma hauro katanga inda na haura na ziga na kuma haurowa fa bainama ana an shi fi suqil madinati ina cikin yawo a madina irin wannan hali idza nabiyyu sai ga kabilan mutum daga cikin nubaidi min na baɗi shami daga kabilin sham min ma kadima bi ta'amu irin wanda suke zuwa madina siyar da abinci wanda suka gaya manzo Allah labarin yakin nan yabi'uhu yana siyar da shi bil madinati a madina sai ga wani mutum ya kula yana cewa man yadullu ala ka'abin malikin wa zai nuna min ka'abu dan malik an aiko ni wajen ka'abu dan maliku wa zai nuna min shi haka fitan nasu yashiruna lahu sai mutane aka dinga nuna ga isan haka dinga nuna ni ilayya hatta ja'ani har ya zo min sadafa ilayya kitabun sai ya bani wasiƙa min maliki gasana sarkin gasana ne ya aiko min da wasiƙa kari raba daga Allah mutanen da duk gari an kishi yau ga sarki ya aiko min da wasiƙa sarkin gasana ne ya aiko min da wasiƙa min maliki gasana daga sarkin gasana shi ya rubuto min wasiƙa yauwa wa kuntu daga fa ilayya kitaban min maliki gasana wa kuntu katiban ni na iya rubutu na iya karatu fa qara'atu sai na karanta shi fadi zafi sai ga abin da yake cikin wasiƙar amma ba adu amma bayan haka fa innahu qad balagana labari ya zo mana anna sahibaka abokin nan naka muhammadu qad jafaka yayi ma jafa'i yayi ma jafa'i walan yaj'alaka allah kai ku allah bai saka fi dara hawana a gidan wulakanci mawaki irin ka babba irin ka za a yi wannan wala maz'atin kai ba abin a tozarta bane falhaqdu na taho wajen mu rabi da shi ka sako ridako rabi da shi ka taho nuwasi ka za mu yalwata ka fa qultu hina qara'atuha da na karanta wannan sura sai nace wa hadhihi aidan min al bala'i wannan yana daga cikin ita ma bala'i wato yanzu Allah ma rije yake so na yi ko daga musuluncin ma Allah yake so ya kore ni kace yammamtu bi hatta nura sai na tafi wajen tangerin mai gurasa da ita na jefa ta auta auta yanzu Allah da ma yake so ya jefa ni a ciki kenan haka zartu na je na kona wasiƙa gaba gida shi kenan aka ci gaba da haka to ga imani mal hatta mawzat arba'una min kamfina har sai da kwana arba'in ta shige daga cikin kwana hamsin sai da muka yi kwana arba'in wata guda da kwana goma cikin wannan bala'i wasal basal wahai wahayi ya shiru ya ki zuwa akan mu da wata magana idza rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga dan aikin annabi ya zo mu fa qala yace inna rasulullah ya muruka annabi ya ce yana horanka an ta ata zula imra'ata ka kala kusantar matarka ma matarka ma ka kala kusa da ita ga annabi fa qultu sai na ce dalliquha ma'anar wannan magana an sake ta kenan amma za ko af'al ko me zan yi qala la ita a'a ba haka ba bal ita zula annabi ya ce da ka kala kusantar ta fala ta ƙariban na haka ka ƙara kusantarsa wa arsala ila sahibai yanzu kullu zalika annabi ya aika abokan na ma guda biyu da haka su ma su ƙara kusantar matan su fa qultu li imra'ati sai nake da matata ila haqiqi ahlikto ta gida ya za a yi ina da ƙarfi na da kuma kuma na cikin ɗaki ai ba zai ba amma annabi ya ce kan ƙara kusantar ta gida fakuni inda wanda yake zauna wajen iyayenki hatta ya qadi Allah fi hada har sai Allah ya hukunta wani abu فجاءت امرأة هلال بن أمية ما تر هلال دان أمية sai ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu tace da manzo Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna hilal bin umayyah hilal dan umayyah sheku tsoho ne za'iun riddigaggen tsoho ne sa lahu kadimu ba shi da wanda zai dinga ma aiki fa hal takarahu an aqdimahu ka ma aiki qala la sai manzo Allah ya ce a ba komai je ki taya shi aiki walakin la ya qariban ne kafa ya sa'adda ki sai ya kusa da ki haji zai ki taya فقال سيدك إنه والله لا رسي ما دع الله ما به من حركة بي يموتون كوما ما كنت وانا أبي أفعل بي يموتون كوما يا رسول الله أين لو تحركة والله ما زال يبكينا رسي ما دع الله ببشي بكوكا إيكي تي منذ كان من أتند أبن أن يصعب ما كان كوكا إيكي إلى يومي هذا حيو تنسى فقال لي بعض أهلي فبا أريد يا لي ناسك شيئا لو انت اذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك to da aka ji wannan ga matar wannan ta zo ta nemi uzuri to su ma iyalin wa'ancan sai suka suka ce to kai ma ka je ka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ka dawo da matar ka ce dinga ma hidima ka je ka nema fa qultu lahu asta'zinu ya rasul wa ma yudrini ma za ya kun sai nace musu ban san in naje na ga annabi wannan me zai ga mu ba wallahi ba zan je ba in naje na ce masa ni ma mata ta zo ta dinga bin hidima ban san me zai faɗa ba ana rajulun shabu ni saurayi ne in wancan tsoho ne amma uzuri ni ko saurayi ne ban san me manzo Allah zai ce mun ba ni je na hakura falabistu zalika na zauna wannan asharata layalin kwana goma faka mulala na kamfina lailatan kwana hamsin ya cika mana min hina na ha an kalamina lokacin da aka hana magana da mu kwana hamsin ثم صليت صلاة الفجر sannan ne sallah asuba sabahal kamsina ta kwana hamsin lailatan ta daren kwana hamsin ala zahabi bai ki akan gidana kan ɗaki na na hau nan ne sallah asuba min biyu tuna daga gidajen mu fa baina ana zalisa ina zaune bayan sallah asuba alal hali a bisa halin nan allati zakara Allah wa Allah ya faɗa minna kad baqat alayya nasirai na ma te mun kunci na ji dama in mutu ya wa baqat alayya al-ardu qasa te mun kunci lima rahuba duk fadin nan nata sami su sauta tarikan sai na ji wani mai ihu yana ihu haufa ala sal'in ya hau dutsen uhudu ya hau dutsen sal'u ya kula bi ala sauti yana faɗa da mafi ɗaukaka muryarsa ya ka abu bin malik ya kai ka abu dan malik abshir kai bishara fakarar su sajidan sai na faɗi ne wa Allah sujada wa arabtu na san annahu qad jaa faradun yayewa ta zo fa azana rasulullahi nasa fa azana rasulullahi nasa bi tawbatillahi azza wa jalla alaina manzo Allah ya sanar da mutane cewa Allah ya tuba mana hina salla salatul fajr yayin da manzo Allah ya salla asuba fa zahaba nasu sai mutane suka tafi bashiruna su ne mana bishara fa zahaba kibala sahibayan bashiruna masu bishara suka tafi wajen abokai na ma waraka da rajulin ilayya farasan wani mutum ya fi kwano dokinsa zuwa wajena wasa asa'in min aslam aslama wani kuma daga mutanen aslama shi kuma ya hau kan dutse shi ke ya shi ma ya taho wajena wa aufa alal jabal amma shi ya je ya hau kan dutse ya murya sace ta zo wa kana sautu asra'a min al-faras me muryar nan shi ya fi zuwa wajena kafin ya doke zo falan ma ja'ani tubin nan da suka zo min sami'tu sautahu da wanda na ji sautinsa da mai dokin nan yubashiruni su ne mun bishara na za'atu lahu sau bayya sai na cire musu mayafai na guda biyu na ba ɗaya wannan mayafin na ba ɗaya wannan mayafin duk gaba ɗaya saka sautu ma na ɗora musu iyahu ma bi bisharati saboda bishara wallahi na rantse da Allah ma amluku gairahu ma ba ni da wa'in sai wa'annan suna mallaka a duniya kuma na ba da su wanda arsu sau gairi na je ne aran kaya guda biyu fala bisu ma na sa su shine zanin da ya sa wanda laqatu ata amma rasul sallallahu na tafi ina nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya talakalin nasu mutane suna haɗuwa da ni faujan faujan jama'a jama'a ya hannu una ni duk taubati su ne mun munna da tubana wa yaquluna li suna cewa li ta hani aka taubatul lahi alayka kai munna da tuban Allah zuwa gare ka hatta da kalsin masjida har na shiga masallaci sai za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jalisu yana zaune haulahu nasu mutane sun kewaye shi fa qama alhasu sai alhasu ya tashi bin ubaidullahi radiyallahu anhu yuharwi yana sauri hatta safaha ni har yazo ya hannu da ni wa hanna'ani ya mun munna kwana hamsin ba a hannu ba ya mun munna wallahi ma kama rajulun min al muhajirin ga ba wani mutum daga muhajirai da ya tashi da shi fa kana ka abu la yansa hadu da bugan ta umanta ma wannan alheri da ya mun ba kala ka abu falan ma sallamta ala rasulillahi yayin da ne sallama ga manzon Allah kala wa huwa ya buruku sai manzon Allah ya ce mun yana kalkali wajen fuskar tana kalkali sallallahu alaihi wa sallama min sururi na daga farin ciki abshir kayi bushara bi khair yawm da mafificin rana maza alaikar ta shuɗe ma mun zuwa da dinka ummuka tunda uwarka ta haife ka baka taɓa samun rana irin ta yau ba Allah ya ce ya yafe ma sallallahu alaihi wa sallama fa qultu sai nace amin in duka shi tu wannan ya rasulullahi daga wajen ka ne ka ji ko za a yi wata burga radiyallahu anhu ka ji za a yi wata burga kuma amin in duka ya rasulullahi daga wajen ka ne amin in dillahi ko daga wajen Allah ne to yanzu bai hawo muhammadiya ne ko amin in duka daga wajen ka ne ya rasulullahi amin in dillahi ko daga wajen Allah ne kala la sai manzo Allah yace bal min in dillahi daga Allah ne wallahi ba daga ni ba azza wa jalla wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idan surra idan aka farin cikar da shi in ya farin ciki istanara wajhu sai fuskar sa sai haske hatta ka anna wajahu qil'atu kamarin ka ce fuskar sa yankin wata ne in ya farin ciki haka take wa kunna na aribu zalika da mun ga fuskar sa ya haka mun san wani abun farin ciki ya samu malam ma jalasu baina yadayhi yayin da na zauna gaban manzon Allah kulti ya rasulullahi sai na ce ya ma'aikin Allah inna min taubati to tuban nan da Allah ya yi mun ladan da zan bayar an an akali abin mali na fita daga duk dukiya ta na bawa Allah duk wani abu da na mallaka na bawa Allah sadaqatan sadaqa ila Allah zuwa ga Allah wa ila rasuli da ma'aikin Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yake amsik alayka ba'da malika a a tai raba dai ka daurabi ka bawa Allah rabi fa huwa khairul laka shi yafi kuma yanzu ka dawo bara an tuba ma dai an tuba ma amma raba fa qultu sai ce to inni umsiku na rike sahamin lazi bi kaibar rabona na yakin kaibar to na yarda da wannan amma sauran din na bawa Allah wa qultu kuma sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala ubangiji inna ma anjani ya tsirar da ni ne bisidiki da gaskiya wa inna min taubati saboda tuban nan da Allah ya mun na yi alkawari Allah ta haddasa illa sadiqan ban faɗa ba sai gaskiya ma baki su ragowar rayuwata ba zan faɗa ba sai gaskiya fa wallahi sabu yace na rantse da Allah ma alimtu ahadan man san wani mutum ɗaya ba min almuslimina daga musulmi ablahu Allah da Allah ya jarabe shi fi sidqil hadisi cikin gaskiyar zance mun zakartu zalika tunda na faɗi wannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani mafi kan abin da ya wato jarabe dan shi ya rike ɗariƙar gaskiya kuma magana gaza ai da ya karɓa yanzu haka zai ta dauya ya mutu akai ai yanzu wani wani abu ne daban akai da shi yanzu wallahi na rantse da Allah ma ta amma ki zo ban taba ƙarya da gangan ba na san ƙarya ce in faɗe ta ban taɓa wannan wallahi ban yi ba qultu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam منذ قلت ذلك tunda nayi wannan alkawari gaban manzo Allah ila yau ni haza haƙi zuwa yau dina wa inni la arju ni ina kauna an ya hafazani Allah Allah ya kiyaye ni fi ma baki ya dan ragowar rayuwa ta har mutu a haka qala ka'ab ka'ab yace fa anzalallahu sai Allah ya sauka a cikin mulaqat taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabu fi sa'atil usrati hatta balaga ha Allah ya kai innahu bihim raufur rahim wa ala salasati alladhina kullifu han mutane uku ma da aka jinkirtar da tuban su hatta idza baqat alaihim al-arab har sai da kasa ta kunci a gare su ma rahu da fadin nan nata duk da fadin nan nata hatta balaga ha Allah ya kai ittaqullaha ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqina qala ka abu ka abu yace wallahi na rantse da Allah ma an amallahu alayya Allah bai taɓa min wata ni'ima ba min ni'imatin daga ni'imomi kaddu da dai ba da idanin la ba da irhadanin lahu lil islam bayan Allah ya tada ni ga musulunci a azama mafi girma fi nasibi sidiki daga gaskiyar da ne wa annabi ni wannan gaskiyar da na faɗa duk abin da ta jawo min na ga ni'ima ce daga Allah Allah a kuna kazartu ban zama na yi ma ƙarya daga cikin wanda suka yi ƙarya ba fa a halika in halaka kama halaka allazina kazabu ma wanda suka yi ƙarya nan suka halaka inna Allah ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala qala ya faɗa lil ladzina kazabu ga wayannan da suka suka yi ƙarya din nan hina anzala al wahayi yayin da ya saukar da wahayi Allah ya gaya musu sharra ma qala li ahadin mafi sharrin abin da ya gaya wani fa qala ta'ala Allah yake sai yahduna billahi za su zo suna rantsuwa da Allah la kun gare ku idan alautu in ko komo ilaihi zuwa gare su da ke urdu anhu wadan ku tsale su fa'ari أعرضوا عنهم قالوا إنهم رجس أذن كانسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يهلكون لكل ترضى عنه فإن ترضى عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ألا يكتب فاسقين ألا يكتب أذنك قال كأب كأب يكتب كنا كلفنا أيها ثلاثة مو كنا من ذنب ومجمع الله با أن أمري أولئك وتموني hatta kullifu wa ala salatu allazi na kullifu ma'ana kullifu wa yanda aka jinkirta su mu ukun nan an amri ulaika allazina qabila minhum rasulullah ma'ana mu an jinkirta mu ba a karbi duwan mu kamar yanda al- manzo Allah ya karbi na shawaran ba shine ma'anar kullifu fa baya abu manzo Allah ya musu baya a wasta gafara da hunya ne musu gafara wa arja rasulullah amrana mu kuma manzo Allah ya kala lamarin mu hatta qadallahu fi ha Allah ya hukunci a cikin sa qala Allah ta'ala Allah shi yasa Allah ya ce wa alla salafatu allazina kullifu wa laysa allazi zakara wannan kullifu da Allah ya faɗa ba ana nufin mimma kullifuna ai takallufuna barin fitan mu na daga yakin bane a'a wannan jinkirta mana da aka wajen tuban shi ake faɗa da haka Allah ya faɗi duk bala'in da muka sha wa inna ma huwa takalidu iyana shine jinkirtawan Allah mu wa irzahu da kale lam amrana lamarin mu amman halafa lahu ga wanda suka suka yamma rantsuwa wa aka zara suka yi uzuri fa qabila minhu akal am tafaqun alai bukhari da muslim sun hada ciki wa fi riwayatin yana daga riwaya annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama karaja fi da zuwa tabuka ya fita yakin tabuka yawmal kamis ranar alhamis wa kana yuhibbu manzo Allah ya kasance yana so an ya karuja yawmal kamis duk inda yi tafiya ya fita ranar alhamis sai dai in ta gaggawa ta taso amma manzo Allah yana son fita ranar alhamis tafiya wa fi ruwaya yana daga cikin ruwaya wa kana la yaqdimu manzo Allah baya dawowa da mina safar daga tafiya illa naharan sai da rana fidduha a lokacin walha in ya dada da dare sai ya zauna a bayan gari ya kwana a ciki sallallahu alaihi wasallam kai za kadima idan manzo Allah ya dawo daga tafiya bada bil masjid masallaci yake fara da shi fa sallafi sai manzo Allah ya salla raka'atayn raka'a biyu a ciki sun majalasa fi sannan ya zauna ya gaggaisa da mutane sannan ya shiga wajen iyalinsa ya fara da ɗakin sai ya da faɗi masa zahara sannan kuma in ya shiga wajen matansa ya fara da ɗakin sai ya da aisha alhamdulillah Mm. ya gama tun washe alhamdulillah fatiha da salatin fati alhamdulillah